أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata biyu ga watan rajab biyu ga watan rajab shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 14 ga watan biyu shekara ta 2021 miladiya insha Allah za mu dora kan karatunmu na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na hiya'us sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya wanda yau insha Allah za mu tashi a darasi na 88 darasi na 88 za mu tashi akan wani fasali da yake magana akan wasu lafuza da kalamai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta musulmi ya rinka furta su a bakinsa ko ya rinka gaya wasu ya ce faminha an ya ƙula khabusat nafsi au jashat wal ya ƙullakisat wa minha an yi samma ko an yi sammi shajarar inabi karman naha an zalika wa ƙala la ta ƙulu alkarmu walakin ƙulu al'inabu wal hublatu wa kariha an yi ƙala an ya ƙular rajulu halakan nasu وقال إذا قال ذلك فهو أهلكهم وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحوه ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي معنى هذا لولا الله وفلان لما كان كذا بل هو أقبه وأنكر ومنها أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته daga cikin lafuza da annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama ya hana a yi amfani da su ko a faɗe su yayin da ake magana shine mutum yakan larabawa sukan iya suna yin amfani da lafuza na khabusa da jasha wanda duk yana nufin wato lalacewar abu ko kuma mutuwar abu ko kuma munin abu to bai kamata mutum ya ce ransa ya lalace ko ransa ya yi muni ba ya yi amfani da kalmar wato bai kamata ya yi amfani da kalmar khabusa ko jasha ba sai dai ya ce laƙisat nafsi ya amfani da kalmar laƙisa maimakon ya amfani da kalmar khabusa ko jasha wannan tarbiyar baki kenan da annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama yake koya wa mutane kamar yanzu mu ma a hausa kakan iya jin yaro yana jin tsuguno zai je ya tsuguna sai ya ce mama kashi nake ji to wannan kaga lafazin bai da daɗi ko ba kamar sai a ce a ba haka ake bada ba sai ka ce zan je in zagaya ko zan je na yi tsuguno ya fiye ce zan je na yi kashi wata wani malamin islamiyya wata ɗaliba ta ɗaga hannu ana cikin tsakiyar karatu makarantar mata ce ta ɗaga hannu ya ce na'am bismillah sai ta ce malam kashi nake ji ya kuka ji lafazin lafazin ba'id ya yi nauyi kwarai da to irin waɗannan ne akwai tarbi wata musulunci tana da musulunci yana da tarbiya hatta alfaz da mutum yake wato zai faɗa ina fata ana fahimta suna nan da yawansu a cikin al'adunmu mu ma muna kulawa da su to ya kamata mutum ya kiyaye da wannan sannan akwai bishiya ta inabi sukan ce da bishiyar inabi alkarm alkarm to annabi ya hana a faɗa haka ya ce kar a rinka faɗa mata alkarmu ita inabi sai dai a ce al'inabu wal hublatu duk sunan ne amma ya hana a yi amfani da kalmar alkarmu an yi sammi shajarar inabi karman ba a so wannan ya saba wa tarbiyyar ainihin wato harshe wancan riwayar bukhari ne da muslim ta kalmar waleƙul laƙisar nafsi wannan riwayar a imam muslim ne ya roito ta a cikin sahihinsa sannan kuma a wani lokaci mutum yakan ce ta ai mutane sun halaka ai kamar yana nufin duk mutane sun halaka shine a shirye to ba a faɗin wannan mutum baya da'awar shiriya a karan kansa shi baya da awar shiriya a karan kansa ya ce wa mutane sun halaka duk wanda ya ce wa mutane halakan nasu to manzo Allah yake cewa a a cikin hadisin Imam Muslim idza qala dhalika fa huwa ahlakuhum man qala halakan nasu wanda ya ce mutane duk sun halaka shine shirye to shi yafi kowa halaka haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to wannan daidai yake da faɗin Allah ta'ala a cikin alƙur'ani fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa kada ku tsarkake kawukan ku dan ku Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi kowa sanin wanda yafi tsoron Allah duk wanda kaga ya zauna yana cewa shine shine yana yaban kansa ko yana faɗan alherin kansa ko yana faɗan matsayin kansa ko yana faɗan mutane duk a halake suke shine yake kan daidai to in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi fa kowa wato bata wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi riwayar imam abi huraira to mutum ya daina tsarkake kansa ya daina nuna cewa shi fa kowa sai dai ka ce Allah da ya rufa mana asiri Allah da ya taimake mu kamar yadda ake cewa fasadan nasu wa fasada zamanu wa nahuhu wa naha an yaqula mutirna bi nau'i kaza wa kaza wa ma sha Allah wa shi'ita wasu sukan yi amfani da kalmar fasada shi ma dai duk ana nufin wato lalacewa duk mutane ai a lalace suke mu ne na kirki mutum ya ce mutane sun ɓaci shi kuma shi ne na kirki ko kuma a ce ai zamani ya ɓaci zamani ya ɓaci mutanen zamani dai ko yauwa zamani Allah a shi ne shi ne addahar kamar a ce a zagi dahar annabi ya ce la tasubbu dahar fa inna allaha huwa ad-dahr yuqallibu al-layla wan nahar ku daina zagin zamani ku daina zagin zamani Allah shine zamani shike juya dare da rana da haka duk wanda ya bude baki yace zamani ya lalace to kamar yana zagin Allah ne dan to me laifin zamanin shi mutanen zamanin ne dai su ma ba za a yi musu kudin goro a ce duk sun lalace ba sai dai a ce mafi yawan mutane suna kan bata ko kuma suna kan halaka ko na makamancin wannan kamar yadda hatta wajen roƙon ruwa suna yin amfani da kalmar wato cewa tauraro ne ya ba su ruwa sai a ce tauraro kaza mai ruwa ne tauraro kaza bai da ruwa idan kaga tauraro kaza a sama to za a yi ruwa idan kaga tauraro kaza bai fito ba to ba za a samu ruwa ba har ma idan an samu ruwan sai a ce ai mutirna bi nau'i kaza wa kaza ai mun samu ruwan sama ne saboda tauraro kaza da kaza shine nau kaza wa kaza to wannan shi ma shirka ne kamar yadda hadisi ya zo cikin sahih bukhari kitabul azan da al-istisqa da kitabul maghazi muslim ya rawaito shi a kitabul iman a hadisin zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu ba a cewa taurari ne ya shayar da ruwa kamar yadda ba a cewa watan ogas shine mai bada ruwa ba a faɗan haka musulmi na kware mai mai aqida ya san kawai dacewa ne in an ci sa'a a samu ruwa a watan August in ba a ci sa'a ba sai ma kaga a watan September aka samu ko ma kaga watan kafin August din an fi yin ruwa amma a liƙa a ce a watan August ne ake samun ruwa ko watan August shine yake zuwa da ruwa ko kuma kaga ana ta ruwa ana ta ruwa sai mutum ya ce wai yanzu watan wani wata muke ne sai a ce august sai ce haba to kaga wannan ya nuna mai august ke bada ruwa ina Allah in Allah ya ga dama sai ya hana ruwan a august din ko dole ne ba tilas a ciki so irin wannan fulurar tarbiya ne ta lafazi wadda duk inda za a kai mu to ana kai mu ne zuwa ga murin kamika wa Allah cikakken mulkinsa da sarautarsa sannan kuma ba a cewa ka ai Allah ya so kai ma ka so da ba dan Allah ya so ba babana ya so ba ai da ba ai kaza ba da ba dan Allah ya so ba wani ma ya so wannan shirka ne ba a faɗin haka sai dai a ce Allah ya so sannan sai wani ya so sai a yi amfani da kalmar summa shine sannan summa shine sannan amma a hada Allah mashi'ar Allah da mashi'ar dan adam wannan annabi yayi hani akan wannan lafazi hadisi Imam Ahmad ne riwayar Ibn Abbas kuma hadisi ne ingantacce sannan daga cikin laifuffuka da mutane suke yi akwai rantsuwa da wani Allah shine yace wa minha an yahlifa bi ghairillah ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي ونحوه إن فعل كذا ومنها أن يقول للسلطان مل أن يقال لسكو يقول للسلطان ملك الملوك ومنها قول السيد عبدي وأمتي duka waɗannan duk ibn al-qayyim yayi ta kawo mana su dan an fada a lokacin annabi yayi hani cewa ba a so a fada mutum na farko ya zo ya rantse da wani ba Allah ba na rantse da rawani na a'a ba akram kallah tsumma ne farwaninka na rantse da girman mulki na mulkinka na ina na garinku ko na ƙauyenku ko na ƙasarku na rantse da malami na malaminka shi kaɗai ne malami akwai malamai da yawa na rantse da kabarin wane na rantse da alhalifu bi ghairi lahi haram rantsuwa da wani ba da Allah ba haramun ne kai ko mutum ya ce na rantse da manzan Allah haramun ne dan manzan Allah shine yake faɗa cikin hadisi man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko yayi shiru ba a rantsewa da wani ba Allah ba ba a rantsewa da mulkin wani ko sarautar wani ko matsayin wani ko ilimin wani ko isar wani ko wani abun din wani ba a yi duk wanda ya aikata wannan kuma kamar ya fada ne layi na shirka wannan hadisi Imam Tirmidhi ne rawaito shi da Imam Ahmad riwayar ibn umar abdullahi bin umar kenan a riwayar manzo Allah ce man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantse da wani ba Allah ba to hakika yayi kafirci ko ma a ce yayi shirka yayi kafirci ko ma a ce yayi shirka to amma ana rantsewa da sifar Allah kama alqur'ani ai sifar Allah ne me yasa aka ce qur'ani sifar Allah saboda qur'ani magana Allah ne ko yawa mutum zai iya cewa ya rantsa da qur'ani li'annahu sifatun min sifatillah min sifatillah annahu yatakallam yana daga cikin sifofin Allah cewa yana magana menene magana Allah alqur'ani wani zai ce a din an ce kar a rantsa da annabi kamar an rage mai daraja ne ba haka bane shi din manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa shi yake cewa duk wanda zai rantse to ya rantse da Allah kada a yi rantsuwa da wani ba Allah ba kamar masu yin magina ne magiya ne mutum ya zo ya ce maka dan annabi annabi ya hana a cikin hadisi ya ce idan za a yi magiya a yi magiya dan Allah sai dai ka ce dan san annabi kaga wannan dan san annabi ibada ce wani abu ne wanda yake a ka so shi kai imani da shi ko don imanin da na yi da manzan Allah a yi min kaza to wannan kaga wani abu ne da ake wa Allah tabaraka wa ta'ala to ya kamata mu kiyaye lalle mu kiyaye sannan mutum yakan iya cewa a rantsuwarsa idan yayi kaza to shi kan ya zama ba yahudi kamar mutum ya ce ni ko in dai na aikata kaza to kirista nake Allah ya sauwaye wannan mahadari ne ba daidai bane dan in ka aikata hadin fa ka zama kirista ka gaya wa Allah ne cewa in dai kai aikata kaza to ka zama kafiri so ba a yin haka rantsuwa ce amma wai huwa yahudiyun in fa'ala kaza ko huwa nasraniyun in fa'ala kaza ko kuma majusiyun in fa'ala kaza kamar yadda da kunne na naji ana kiran wani ana cewa arne sai ce ya haka ne abokane suna gaya wa mutane haka ko sai sai sai a ce wani arne kuma wallahi haka yake juyawa yana amsa ba abin da ya dame shi wato babu mummunar rayuwa irin ta jahilci da rashin zuwa makaranta jahilci da zuwa rashin zuwa makaranta ko a dauki wani mummunan suna a liƙa masa akwai wanda ake ce da shi fir'auna kuma wallahi amsa yake idan ma baka kira shi ma da fir'aunan ba ma baya jin daɗi yanzu me abun sha'awa me abun kwafa akan fir'auna me abun sha'awa me abun kwafa akan fir'auna hadda mutum zai ce wai yana sha'awar a kira shi da sunan fir'auna wannan hadari ne wallahi ba daidai bane ya kamata yan uwa su yi kokari su kiyaye wato lafazin su kamar yadda ake cewa sarki mai mulki malikul muluk an gane ko sarki mai mulki malikul muluk sarkin sarakuna kenan kamar yadda riwaya ta zo cikin sahih bukhari da muslim kada wani ba saraki mai mulki ya yadda a ce mai sarkin sarakuna Allah shine sarkin sarakuna kamar yadda ake cewa alƙalin alƙalai qadil qudati shi ma Allah ne alƙalin alƙalai sai dai a shigar da wata kalma da za a rage kaifin kalmar amma alƙalin alƙalai na gabaɗe shine Allah sarkin sarakuna na gabaɗe shine Allah tabaraka wa ta'ala ko a ce alƙalin alƙalan Kano ko alƙalin alƙalan Najeriya ko alƙalin alƙalan Jigawa ko alƙalin wannan ba laifi in an yi idafar wani abu ko alƙalin alƙalan sojoji ko alƙalin alƙalan 'yan siyasa ko alƙalin alƙalan 'yan kaza kaga an yi specifying an iyakance amma a kai tsaye mutum ya zo ana masa wannan kirari ana cewa shi ne ƙadil ƙuda ko malikul muluk malikul muluki wannan ya saba Allah kuma annabi ya hana kuma kuskure ne kamar yadda mai gida yake gaya wa wato shugaba kenan yake gaya wa bawansa kamar yanzu kana da bayi a gida in za ka kira ka ce abdi bawana kai bawana kamar kana in lokacin bayi ne zaka kira bawanka a gida mai maka aiki kace kai bawana ko kuma amati kace kai ke baiwata wannan shi ma haramun ne ya saba wa Allah dan mu kan dukkan mu ai gabaki ɗaya ai bayin Allah ne ko ba ka bane da mazan mu da matan mu ko kamar ko yaron gida kamar bawa ko yaron gida ya ce wa mai gidansa sayyidi sayyidi yana ce masa sayyidi ko kuma wato shi shugaban ya rinka cewa fataya ko fatati fataya namiji fatati kuma ta mace to waliyakul algulamu sayyidi wa sayyidati sayyidi wa sayyidati wannan sayyidi namiji sayyidati kuma ta ainihin mace duka waɗannan kalmomi ne da ake so mu ɗan nesance su mu daina ainihin wato faɗansu kai tsaye saboda suna da nuna girma kuma duk wanda ya shiga riga ta girma to kamar ya shiga rigar Allah ne kamar ya shiga rigar Allah ne kuma duk lokacin da mutum ya shiga rigar Allah kaga za a fitar da shi Allah kiyaye mu daga cikin abin da aka hana akwai zagin iska kamar iska ta taso mutum ya buɗe baki kawai ya zagi iska ana yi wannan da yawa an yi guguwa ta rurusa rumfunan mutane ko an yi ruwan sama ya yi ambaliya ya yi wa mutane gyara ko barna ko an yi kaza ko an yi kaza mutum yakan iya kaikaice kaikaice zagi iskar ko ya zagi ruwan ko ya faɗi wata bakar magana wannan haramun ne wa minha sabbin riha ana ba mu labari cikin manya-manyan gobara da aka yi a garin nan aka ƙona kaya kaya suka ƙone wuta ta ci kaya sosai wani attajiri ya zo aka taso shi daga gida yana cikin bacci aka ce shago ya kama da wuta kayan kuɗi ne miliyoyi a ciki daga shi sai gajeren wandonsa da yar dogon riga ta bacci ya shigo aka kawo shi yana zuwa da ya ga yadda wuta take ci sai yake ce shi ko Allah me aka masa ya mana haka subhanallah me aka masa ya ta maimaitawa me aka masa ya mana haka me aka masa ya mana haka kaga subhanallah alazim subhanallah alazim ka Allah mai hakuri Allah mai hakuri Allah mai hakuri wani yace a gaban sa ake wannan yana ci ya yadda fa Allah ne yayi amma saboda rashin zuwa makaranta rashin karatu yakan iya sokan ubangiji akan wani abin da ya masa ai da sai ka ce kai ko ya aka yi Allah ya barka bai hada da kai ba wutar ta kone da kai ya ce Allah mai na maka kaƙi ka haɗa ƙone da ka ƙone da ni gaba ɗaya da haka ya kamata ya faɗa ai wannan ainul kufur wallahi ainul kufur ko kuma ruwa ya zo ya mutane ambaliya ya cinye amfanin gona ka je ka ji bakin mutanen ƙauye ka ji ka ji tsiyar baki don ba zan ce albarkacin baki ba a bakin kogi ruwa ya zo ya yi ambaliya ka ji irin irin maganganu da da da ban sunan shi da ake da ake fada bila adadin kowa kawai yana yana yana fadan abin da ya sawa gare shi ai ba ta yi to kaga wannan idan yana nuna wani abu yana nuna wato mutane ba su zuwa makaranta yanzu da mutum ya je makaranta ya zauna a gaban malami an gaya masa irin wannan lafazi ga yanda yake to kaga ai bai da damuwa ana abin yana faruwa zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan shine abin da ya kamata mutum musulmi yayi amfani da shi wato kyakkyawan tunani da faɗin lafuza masu kyau duk wani abu da kake tunani na bakin ciki da bacin rai ya same ka to ya taba samun wani ba kai ba ya taba samun wani ba kai ba to kuma sai ku yi haƙuri Allah da ya halicce ka har ma ya taimake ka ya baka numfashi ka kawo lokacin da zaka ga wannan abun ai sai ka gode wa Allah me kai wa Allah ya tara maka wannan dukiyar shi kuma wancan da Allah ya bashi a matsayin talaka bai da komai me yayi wa Allah laifi wa Allah ku tsaya ku duba yadda faraban duniyar fa yake wani zaka ganshi wallahi mugun tantiri ne mara kirki mara san Allah baya yi wa Allah abin da ya kamata amma kuma Allah tara masa dukiya yake ba magana duk abin da ya taba kudi ne kawai kai kuma ga sallah ga ibada ga zikiri ga karatun Qur'ani ga son Allah ga bala'in neman kudin amma kudin sun ki zama haka ne ko ba ka bane haka ne haka ne to shi kai din me kai wa Allah ya hana ka shi kuma wancan fa me ya yi wa Allah Allah ya tara mai yanzu a garin nan duk sallarka da karatunka da ibadarka akwai kasuwar da za ka je ka tarar da arni da gajeren wando wato sto sto sto da yake da suna kayayyaki na miliyoyin kuɗi ba za su irgu ba yana zaune daga shi sai in ya mura matarsa da gajeren wando 'ya'yansu biyu uku amma akwai kuɗi haka za ka zo kana gaishe shi kana oga oga oga saboda kana neman yayi maka rage amma baya sallah shi cocin ma bai zuwa ba abin da ya dame shi to ita rayuwar nan da kuke gani Allah ne yanda ya ga dama yake kasabta ta nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum haka qur'ani yace mu muka raba musu rayuwarsu kuma Allah da hikimarsa duk yanda kake in ka duba kuma wani kafi shi akwai waɗanda ake ɗaukar rabonsu na lahira ake gaggauta musu da shi a basu sahabbai sun gaya mana suna addu'a kullum ya Allah ka saba rabonmu na lahira ka ba mu ba don akwai waɗanda ujjilat lahum hasanatuhum aikin alherinsu ladansu aljannansu aka ba suka cinye ta a nan duniya gina gida mai kyau ka hau mota mai tsada ka ci abincin da kaga dama ka je kasar da kaga dama ka yi yawon da kaga dama duk abin da kaga dama ka yi ka gama duk tsiyar da za ka yi ka sha giya ka yi tsiya ka yi duk abin da za ka yi na barna kana ganin mutane haka haka kana mutuwa ka shiga bala'i daga cikin babbar jarraba da ubangiji zai maka Allah sai ya jarrabe ka ya wato ya kaddara maka mutuwa ba tare da tuba ba kwatsam kwatsam sai ka faɗi ka mutu a zuna ake ban labarin wani bawan Allah aka ce yana ƙoƙarin kiyayewa rayuwarsa baya son mutuwan nan kuma bai tsammace ta ba gaskiya yana kaf kaf kaffa kaffa yake don harka ta mutuwa ba da shi za a yi ta ba wallahi malam kamar wasa malam dan ciwo ya kama shi gajere ba mai tsawo ba ya iya je ma asibitin saboda kar ma a ɗauka wani serious ne ma ya iya ya zai murkushe ciwon a haka ai a gama a tafi harkoki ana amma ina dole aka kai shi asibitin nan yana ji yana kallo yana ji yana kallo mutuwan nan ta zo ta rarume shi washe gari ana farkawa kawai aka neme shi babu ya tafi ya yi gaba la ilaha illallah la ilaha illallah اللهم ارزقنا التوبة قبل الممات الله كأزو تامو دا توبة كفم متو أزو تامو دا توبة كفم متو so kada mutum ya yadda wa kansa giggiwa ya yadda ya zargi Allah ko ya soki Allah akan wani abu da ya tsara masa yanzu kai din nan kadai idan aka aka aka yi maka bayanin wata ni'ima guda ɗaya da Allah ya maka to sai kai wa Allah godiya wataƙila ya baka tarin lafiya wani kullum bai da lafiya ba yanda za a yi kwana kaza bai je ga likita ba wani yana fama da wani ciwo na ƙare dangi a jikinsa wannan ciwon kullum kashe mutane yake yi kuma yana nan ciwon nan a makale a jikinsa kullum a ɗarɗar yake kai ku lafiyar ka ƙalau sai ka shekara biyar baka sha kafino ba amma baka da kuɗi shi kuma wancan yana da kuɗi amma kuɗin bai bashi lafiyar ba nawa ne wanda Allah ya tara musu duniyar ya tara musu dukiyar ya jarrabe su da ciwon da dukiyar ba ta isa ta musu maganin ciwon ba kai kuma Allah bai baka ba amma ya baka lafiya ya baka yalwar lafiya zaka je ko ina zaka aikata abin da dama wallahi ku tambayi marasa lafiya za su gaya muku bayan imani da Allah babu ni'ima a duniya da ta wuce Allah ya baka lafiya jari ce babba ta harka amma idan baka da lafiya zancen ka ya kare komai yana iya faruwa a tattare da kai komai kuma za a iya tsugunar da kai za a iya zaunar da kai je ka asibiti ka je ka zauna ka ga yadda mutane suke cikin tashin hankali ba lafiya ana cikin larurori wani ya tara duk abin da ya tara ya ce wallahi da ina shawara da Allah da ni mai magana da Allah ne da Allah zai yadda in haɗa duk dukiyar da ya bani gaba ɗaya ɗungurun gumɗin ta dudduka in ɗauka in bashi ya bani lafiya kawai in rayu cikin talauci to ni da na so haka amma ya late baya shawara da Allah ayi abi zai magana da Allah ba haka Allah ya ga dama ya bashi so ya kamata mu kula a daina zagin iska dan ta zo ta yi gyara ko ta yi ta'adi shikenan Allah yana iya yin duk abin da yanzu ka duba bana dinnan wani abin da Allah ya wa mutane masha Allah tabarakallah ana cikin wahalar harkar noma taki ya yi bala'in tsada da yawa wurare 'yan ta'adda sun hana mutane noma musamman kasashen musulmi ko jihohin musulmi an hana su noma ba sa iya zuwa daji kwata-kwata da yawa ba a samu damar yin noma ba to kuma inda aka je aka yi noman allah da ikonsa da ya saki ruwa bana an yi ruwa da yawa ruwan nan ya rinka zuba ya cinye gonakin ya dawo ya cinye garurrukan ma mutane sai gudun hijira suke ta yi karinka ganin su kurin a saman ruwa ruwa ya mamaye ya cinye motoci ya cinye garin ya cinye gidaje ya cinye gona ya cinye kaza amfanin gona idan ruwa ya zo ya mamaye shi abin mamaki ruwan yana fita daga cikinsa sai kaga ya kone gaba daya akwai wurin da wallahi ko cewa akai kaje da kwale-kwale ba za ka je ba wasu sun zuba kuɗi irin haɗaka irin noman shinkafa ɗin an ce a tafi gona a je a yi noma suka haɗa kuɗi ya kai miliyan kaza abokanai suka tafi wata jiha suka zuba kuɗi suna murna za su bashi arziki da Allah ya yanko wani ruwa daga wani daji ai da aka zo kasa gane ma ina ma hanya ma da za a je gonar ma babu kuma sai da ya ɗebi satuttuka a haka ka nemi ma ka gane ma sai dai ka nemi wace bishiya ce take za ka iya tunawa su kansu bishiyar ruwa ya shanye su haka Allah ya rike ruwan nan sai da ya ɗebi satuttuka shinkafan nan da alkaman nan duk suka mutu gaba ɗaya sannan ruwan ya zo ya janye kawai ya zama kwatami shikenan ya za su yi insha Allah zai mayar kuma ta wani wuri ai kwarai kuwa nan da nan za ga an kawo maka wata harka sai ga kai an maka compensation na abin da ka rasa idan muna jin tsoron yunwa ne ko abinci zai karanci sai kuma kaga Allah ya buɗa mana wannan yana faruwa Allah ya jarbi mutum da gobara sai kaga an sa ya gyara shagonsa a hankali a hankali sai ga harka ta buɗe sai ga ya mayar da abin da ya rasa gaba ki wannan lamari ne na Allah so shi yasa ku yi wa Allah kyakkyawan zato ku kyautata wa ubangijinku in ciwo Allah ya dora maka ce ya Allah ni bawanka ne sai yanda kai da ni amma ina neman alfarmanka Allah ni ma kai min arziki lafiya da zan bauta maka ka gaya wa Allah haka da lafazi mai taushi ya Allah ni bawanka ne haka kaso haka kaga dama da ni taf'alu ma tasha'u kai ne kake aikata abin da kaga dama ga bayinka ya ubangiji kai ne mai bada lafiya kai ne mai kashewa in kaga dama ma kashe ni zaka ya Allah kai min arziki kai min alfarma cikin karfin mulkinka da sarautarka da isarka ya Allah Allah kai min arziki ka bani lafiya da zan rinka yi maka bauta ka bani lafiya da nisan kwanan da zan bauta maka a cikin wannan rayuwa sai kaga Allah ya karba ba da yawan allurai ko yawan shan kwaya ba nan da nan in ya karba shikenan sai ga gawarki to amma mutum ya rinka faɗin maganganu marasa kyau akan ubangiji an je gaida wani ana ya jiki na to kai ya gashi nan dai na ta fama to da sauki dai to gashi nan dai Allah dai sauke kai a a ya dan faɗi ma a da sauki alhamdulillah bai zai faɗa a kai ya kai ya kai dai gashi dai na yau daban na jiya gobe na abin haka dai muna nan muna ta fama dai ana ta kashe kuɗi kan wallahi ana ta kashe kuɗi ana ta kashe kuɗi to alhaji Allah sauƙi to amin gode ya za ka yi wai wai haka amsa yake bawa wanda yake gaya masa wannan akwai haɗari wannan abun wallahi akwai haɗari akwai haɗari ai ka ce alhamdulillah yaya jikinka a alhamdulillah tunda ka zo ka same ni ma har nayi amsa ai da sauƙi yayi da ba sauƙi yayi da ina cikin mayafi ina ta fama alhamdulillahi ala kulli halin mun gode Allah akan kowane hali wa minha sabbul humma zagin zazzabi zazzabi ya hada mutum ya hadu sosai yayi zafi sai mutum ya zo yana zagin zazzabin fa ba ya Allah ba zazzabin shi kansa haramun ne ka zage shi wannan zazzabi Allah ya mana kaza da shi ba a yi sai dai a ce Allah raba mu da shi lafiya shi ma bawan Allah ne aikin sa yake yi aikinsa yake kuma abin mamaki shi mumini manzo Allah ya ce sallallahu ajaban li amrin mu'min inna amrahu kulluhu khair abin mamaki ga lamarin mumini duk al'amarin mumini alheri ne in asabatu sarra idan abin farin ciki da jin daɗi ya samu mumini shakara fa kana khairan lahu sai wa Allah godiya wannan din shine alkhairi gare shi wa in asabatu darra idan abin ɓaci rai ciwo cuta damuwa ya samu mumini sabara in asabatu sarra a shakara wa in asabatu darra a sabara sai ya haƙuri ya jure annabi ya ce fakana khairan lahu ya ce wa laisa zalika illa lil mu'min ba wanda yake da wannan falala in ba mumini ba shine duk inda ta zo masa ko positive ko negative alhamdulillah ba kuma mai samun wannan in ba mumini ba to kai kokari ka zamanto cikin masu kyautawa Allah zato a yazo a hadisin Abu Dawud da shi kuma sabuddik zagin zakara kamar yadda mun taba karantawa shi ma ba a zagin zakara ko a ji karansa ko yace idan idan kun ji zakara yana kyara to ya ga mala'ika ne yawa kuma kana zage shi da irin mummunan addu'a wa du'a bi da'wal jahiliyya ka du'a ila al-qaba'il wal asabiyyah لها ومثله التعصب للمذهب والطريقة والمشايخ ومنها تسمية العشاء بالعتمة تسمية غالبة يهجر بها اسم العشاء العشاء ما لا يتكامنا أقول وسأبوا دمتاني سكي الدعاء بدعوى الجاهلية إرن الدعاء دمتاني سكي وتو ba ni sunan shi addu'a ta da'awar kiraye irin kiranye na jahiliya da'awar jahiliya kamar yadda ya zo hadisin bukhari da muslim sai ya ba da misali kamar mutane su rinka faɗin kamar mu a hausa zan ce misali za ka ga hausawa sai mutum ya yi mummunan zagi a kan wani wanda haramun ne ba sai na faɗi misalin zagin ba yawa bayi da kyau da kuma nuna alfahari a lokacin jahiliya ana yi a yi musuwa ne mu za a yi wa kaza wallahi duk wanda ya mana kaza a garin nan bai isa yi kaza ba ai mu mu ne kaza irin irin nuna isa din nan da da fankama ta banza yawa wannan haramun ne kira zuwa ga kabila mu kabilar mu kaza ne ka nuna kabilar ka tafi ta kowa ko kuma ka nuna kabilar ku ai ku ba a mu kaza in an mu kaza sai an gamu da bala'i na kaza da ta'assubanci nuna bangaranci bai da kyau wannan ta'assubanci da nuna bangaranci wannan bai da kyau almuslimuna innamal mu'minuna ikhwa manzo Allah ce dukkan wato mu'minai yan uwan juna ne ku so junanku ku kaunaci junanku kada ba fulatani ya rinka kyamar bahaushe ko bahaushe ya kyamaci ba fulatani ko bai rabe ya kyamaci ibo ko ya kyamaci bahaushe ko ibo ya kyamaci bahaushe ko babarbare ya kyamaci balarabe ko balarabe ya kyamaci bahaushe ko bahaushe ya kyamaci irin wannan dai abubuwan da ake tai wanda ba daidai ba ne kuskure ne a daina yi inna akramakum inda Allahi atqakum lalle wanda ya fi kowa karamci da girma da matsayi a cikinku shine wanda ya fi ku tsoron Allah ba wani magana bahaushe ba wani magana bafulatani ba wani magana kaza kowa ya dage ya ba Allah ya samu matsayi a wajen Allah akwai abubuwa da suke faruwa waɗanda ba su da kyau ƙare da gaske ba su da kyau musamman nuna ɓangaranci akwai musamman waɗanda suka samu dama to sai ka ga musamman yanzu mu dai a najeriya yawanci abin da yake kashe mu yake cutar da mu shine wato nuna wannan ɓangaranci kuma musamman nuna ɓangaranci da ƙiyayya ga musulmi mu mu hausa fulani mu muna zargin mutanenmu cewa ba su da kishin mutanensu haka ne ko to amma waɗanda ba mu ba wanda fa daidai ne su yi kishin mutanensu taimake mutanensu abinda aka hana ka ce mutanenka kaɗai za ka taimaka ba za ka taimaka wanda ba shi ba to mu sharrin namu ɗin ba za su taimaki namun ba sai dai su taimaka waɗancan idan da za a baka lissafin gurabe na aiki masu tsoka a ƙasar nan to nan ne za ka ga al'asabiyya a zahira ɓangaranci wato na zahiri yanzu ita kanta wannan gwamnatin da duka mu muka haɗu muka zaɓe ta mu yanzu mu irin kano ma waye isa ma ya mana magana ƙura'a ma akwai shi amma mu ne wahalallu ko ba ka bane ba wallahi ba mu samu ba ban sani ba dai ko dake ban san harkar gwamnati ba ban san sirrin abin ba amma dai abu dai na zahiri dai yanzu duba hanyar mu ta ta Kano zuwa Abuja duba wannan hanyar in ba sa'a aka yi ba har dattijan nan ya gama mulkin sa ba za su karasa hanyar nan Allah ba za su saboda akwai mugunta akwai keta akwai bala'in nuna bangaranci eh Kano ne zuwa da yi e me daitai oke to nam to kaga misali aiki ne babban aiki aiki ne da duk ɗan najeriya na bukatarsa ina magana ne akan abin da annabi ya hana na nuna ɓangaranci mu ma ɗan musulmi yan arewa bai kamata don wani ya hau mulki ya je murkushe yan kudu ya hana su hakkinsu ba ko da ku ba musulmi ba ne ya ba su hakkinsu amma abin da muke faɗa a yi mana su ma a yi musu ko ba haka ba ne ba kuma at least mutanen da suka baka ƙura'a suka taimake ka akwai tsabar rashin tunani irin ka manta da su ka je ka gina wani ga ta nan kuna ganin hanya wani lokacin ka ga ƙura wani lokacin ka ga sun ɗebe motocinsu suna abin nan sauransu yanzu duba hanyar jirgin ƙasar nan ana so a yi jirgin ƙasa daga lagos zuwa kano ko aka ce tun da sun samu an yi ibadan zuwa lagos an yi kaza an yi kaza sauransu kuma ga irin bukatar mu mu mun fi hadari mu ne muke tashi mu ta tafiya siyo kaya Lagos wane ne kaza Lagos wane ne kaza Lagos wane ne kaza Lagos irin yadda 'yan Kano 'yan Abuja 'yan Jigawa 'yan Gombe 'yan kaza suke tafiya Lagos bai kai yadda 'yan Lagos suke shigowa Kano suke shiga wannan ba bai kai ba sai muka ce a yi mana hanyar jirgin nan ta fara daga Kano ta ta tafiya ko da ma dai ta wari ma dai ta warayi amma ina tunda masu iyaye a murhun a can suke sai suka faro ta daga can wanda har a gama abin da a gama ko ta rikice ma dai sun samu iya garurrukan sun samu iya wanda aka jefe mu da ita abuja wane ne abuja kaduna abuja kaduna duka duka abuja kaduna minti nawa ne duka gaba daya da sauransu to kaga me wannan asabiya haka in zaka ga wasu mukamai na gwamnati masu muhimmanci wallahi idan ka je wasu ma'aikatun wasu ministers din wallahi malam kai ka dauka ma kamar ko ba musulmi a ciki sai an irga maka dan kudu dan kudu dan kudu dan kudu wanda ma ba musulmi ba sai an irga maka mutum saba'in ka ci sa'a ɗaya biyu can sai ka ji wani bahaushe wannan fa daddun mu a cinkime muke a nan Kano alhamdulillah Allah ya mana ni'ima muna rayuwa daidai gwargwado mun gode wa Allah amma in zaka fita ka je ka gani zaka sha mamaki ballantana ma'aikatu ka je Lagos ka je kaza daga cikin kabilanci da asubanci yanzu ka duba matsalar bude airport an rufe airport din nan don saboda corona ne ina ji shine aka rufe wannan domestic airport muke magana domestic international kai sorry an an ina nufin an rufe domestic kuma aka bude international aka rufe international to aka bude domestic aka aka bude ana zuwa inda aka bude sauran international da aka zo sai aka je aka Lagos din da ita corona ta fi kashewa sai gashi an bude mata nata abuja kuma tunda akwai manyan ƙasa dole ma a buɗe yanzu duk wanda zai tafiya daga ƙasar nan zai je ko ina za ka je a duniya ko kana da kuɗin jirgin abuja ko ba ka da shi ko kawo jirgi ko kawo keke ko kawo mota ko kawo mai sai dai ka je abuja dai kawo ko lagos me yasa ba za a buɗe airport ɗin ba dokar da aka saka ta a abuja ake ronin ɗin international flights a abuja ko international flights a lagos me yasa ba za a kafa wannan dokar a Kano a bude ta ba saboda akwai wasu waɗanda ba sa so shine kawai ko ko corona ce ta yi mana yawan da mu ba za a iya bude mana ba ai har yanzu Lagos din a gaban mu take fintikau ta mana akan harkar corona mu alhamdulillah akwai addu'a kuma akwai bin doka da oda daidai gwargwado Allah ya taimake mu Allah ya kare mu to a bude mana to amma kabilanci shi yasa idan ana maka misalin kabilanci a cikin rayuwa kabilanci a harkar addini kashe al'umma yake ku je ku tambayi 'yan kasuwa su gaya muku kudar da suke ɗanɗanawa dangane da rashin buɗe airport ɗin nan na kano wanda muna buƙatar sanatocinmu 'yan majalisarmu gwamnoninmu na arewa yanzu duk gwamna da na jigawa da na gombe da na ina ai duk suna buƙatar airport ɗin kano amma yanzu haka za a yi ta zama a za a bude ta kaza ga disamba a za a bude ta kaza da sauransu amma wancan da yake ta yarbawa ne an bude musu bayar bai ka isa karfe mai airport irin wannan lokacin wallahi baka isa ba saboda su ai su mutane ne su ai suna da kishi ai su sun damu da al'umma su ai mu ba hausawa sai dai zage zage bayan isha'i ka je ka bude gidan rediyon can ka je sai zagin juna wane zagi wane wane mu ya mu muke rafke kanmu da kanmu shikenan aikin kenan amma mu zo mu yi fighting rights ɗinmu na ƙasa mu ma mu ce 'yan ƙasa ne 'yan bokonmu da 'yan kasuwanmu da sarakunanmu da gwamnatinmu da waye mu ma mu nemi 'yancinmu a samun mana da 'yancinmu kuma gwamnati sai da motsi idan ba a motsi za su yi ta ninkime ka ne iyadu ba za mu yi ba to wannan shi ma yana da tasiri ko shakka babu akwai nau'i na kabilanci a ciki amma gaskiya Allah ya riga ya ba mu dama dan ministan da yake kula da harkar jiragen dan arewa ne dan katsina ne ma kaga dai karewa kenan to kaga ba ba ka da bakinka alaikum sai dai kai shiru kawai yau da wani dan kudi ne yake da ya zazzagu an zazzage shi an yi duk abin da za a yi amma da yake dan gida ne kaga shiru shikenan bayan da za a yi Allah ba shi ikon jin sakon mu kuma Allah ya sa ya duba ya taimaka mana amma ana wahala yan kasuwar mu suna asarar dukiya da yawa muna shiga cikin kunci da matsi na rashin bude mana wannan airport din ko umra yanzu alhaji da har dauka ake a waya alhazan Kano za su tafi za su tafi umra sai dai su ɗauki mota ko a raka su da escort su je abuja su hau jirgi ga airport muna da shi iya ganin ka sabo ma an gama ma irin na abuja sabo amma ya late Allah ya isar da saƙon inda ya kamata Allah ya ba su ikon gyarawa amma fa muna jin jiki gaskiya yawwa muna jin jiki muna jin jiki muna fatan Allah ya ba mu wanda zai gyara mana Allah ya sa kuma masu gyaran su ji ku daina asabiyya at-ta'assub a rayuwa ta yau da gobe ku daina ta'assubanci akan mazhaba ka duba fa ta'assubancin nan har akan addini ma mutum ya ce ni dan malikiya ne ba ruwana da dan shafi'iya ni dan shafi'iya ne ba ruwana da dan kaza ni dan kaza ne shi ma an hana da ɗariƙa ni ɗan ɗariƙa kaza ne mu ne kaza mu ne waliyan Allah duk waɗanda ba mu ba su kaza ne ba a yi haka ibn qayyim ya faɗa wal mashayikh da malamai ta asubanci da malamai ai malaman mu sune na Allah naku na wuta ne wannan bai bai kamata fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa ku daina tsarkake kawukan kuna wanki kawukan ku Allah shi ya bani ku kansa sanin wa yafi kowa tsoron Allah التعصب للمذاهب والتعصب للطريقة والتعصب للمشايخ هذا كله حرام دوكا غباɗe me haramun ne ba a nuna alfahari ga wane da wane ai mu wane wane ne ai mu su su wane ne in ba su wane ba sai kaza in ba wannan haramun ne duka gabaki daya haka kuma suna ambatan sallar isha'i su ce mata al'atama dan su kashe sallar isha'i qur'ani wa min ba'di salati al-isha'i yace salatu awratin lakum to shine sai aka ce a rinka cewa al-isha tasmiyatan ghaliba yuhjaru biha ismul isha ana ta fadan al'atama dan a kore a boye ko a kauracewa sunan al-isha daga cikin abubuwan da aka hana mu wa min hasibabul muslim zagin musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sibabul muslim hadisin bukhari da muslim fisq wa qitaluhu kufr zagin musulmi fasikanci ne ya kasa kuma kafirci ne haka kawai ka zagi mutum kun san me ya zagi ba fa dura ashar ne ya zagi ba ba sai mutum ya dunkulo ta ya maka maka shine ya zage ka ba a'a asabbu at-ta'ib aibantawa yanzu mutum ya ganka ya yanka maka bakar magana to ya zage ka a musulunci ko ya aibanta wata halittanka ko ya aibanta kabilarka ko ya aibanta iyayenka ko ya aibanta sana'arka ko ya aibanta wani abu da ya shafe ka personality ɗinka ya yi wani abu ya aibanta to ya zage ka shine zagi ba sai an ɗura maka ashar ba to mu saboda zaman lafiya al-islam yana son musulmi ya zauna lafiya da ɗan uwansa kada bai halatta ba ka zagi dan uwanka shine sibabul muslim ballantana kuma ka yaƙe shi ka ɗau makami ka yaƙe shi to yanzu ba za su zage kan ba wani ma bai zage ka ba amma akwai yaƙin da zai maka kana gida yana yaƙar ka ba sai ya sa ma bindiga ba bala'in da zai jefa ka kawai ko ba gane ba ka san akwai yaƙin da za a zo a kashe ka ko akwai yaƙin da za a fito gaba da ka ba a haƙe ka akwai kuma wanda yake shi kuma murkusa yake ni za a yi wa kaza za ku gani yayin rabu da su za mu maganin su dokoki kawai zai ta fitowa da tsari kawo wani tsari wanda zai wahal da mutane ya kasu ne ko a talauta mutane a talauta su da gangan a karya musu tattalin arziki duk yaƙi ne akwai hanyoyi daban-daban daban-daban daban-daban da ake na jefa mutane cikin tsoro jefa mutane cikin firgici a bawa mutane a bawa wata al'umma dama su rinka wulakanta mutane wata fi'a ko su amfani da sunan gwamnati ko su amfani da kaki na gwamnati saboda kurin wani yana dan mulkinsa dan zamaninsa kaza shekara kaza a yi ta wulakanta mutane kuma ba wanda zai magana su ja ka a ƙasa su tozartar da kai wanda inda ba dan albarkacin wannan uniform inda yake jikin wani ba in ya tsare ka a lungu yana jin tunkuza ma sai ta fi shi samun sauki dan bai isa tunkare ka ba wani kallon ka ma bai isa yi ba amma zai iya wulakanta ka ya gaya ma bakar magana ya ci mutuncinka yanzu daga cin abin da ake na wulakanta mutane yanzu ma'aikata mu ɗauka misalin ma'aikata Allah kai sako gare su ma'aikaci a ka'idar gwamnati kowane ma'aikaci da abin da aka ɗauke shi aiki dan shi idan suka yi brok ba su da kuɗi kawai shiga gari ake a ce kai yau bari mu nemo na cefane haka suke yi sai kaga wanda bai kai ya kawo ba sai ya zo ya tsaye da kai yanzu wani haka kawai fa ina jin ma ko dan dan menene haka kawai sai ya zo kawai ya rikide ka kasa gane uniform din ma ne mai shi wannan mai gida tinted permit tinted permit banzan bazara sai in ka hada masa takaddu ka hada masa takaddu na kiliyarin din shinkafar da ka shigo da ita gona ka mika mai zai ce a oke to yayi yayi jika saboda ba zai ma iya karantawa ba wanda ba aikinsa bane ba ko ya zo tsaye da kai kawai sai ga wani ma'aikacin da bai da alaka da takardar mota sai ce a ba shi takarda iya gidajencinka iya rashin wayewanka iya ƙauyancinka iya yadda za su ja ka a ƙasa wanda kuma babu tun daga ofis ɗin ogansa ko ogansa bai sai tambaye ka takardar mota ba dan akwai masu tambayar takardar mota wanda dan shi aka ɗauke su aiki ko wani ya zo ya ce ma kaza kawai idan mutum bai da kuɗi sai ma kaza sai ko ya ce ya kama ka amma sharri a ja gefe ce to ya za a yi kalla cikin ma'aikata da za su tsare ka ba tare sun nemi kuɗi a wurinka ba haka mutane suke cafane da hakkin mutane wani zai fito bai da taro bai da kokobo amma wallahi a bakin titin na malam kafin gari kafin dare yayi ya cika aljihunsa zai ji abato ya sai naman miya ya sai dan taliyar sa ya sai abuna duk da kuɗin haram kuɗin Allah isa ya rike wancan ya zari 500 ya bashi ya rike wancan an shiga mota ya mika mai 200 ya rike wancan an yi kaza da sauransu duk suna nan suna ta yi kai ka gama za ka yi tsufan banza ka zo ka gama wallahi ba kai ba ɗaukaka ba kai ba ci gaba a rayuwarka kwata-kwata ku faɗa ku maimaita duk maciyin haram baya albarka duk maciyin haram da zai taɓa yin albarka ba iyayen gidan kama da cika haram ɗin ya suka kare ya suka kare rigunan banza ne na iska amma mun sani ba kawai akawun ɗinsu ya kare kudin ya riga ya kare saboda kudin Allah ya isa ne kudin haramun ne to mutum yazo yana irin wannan abun yana wannan yana wannan kaga yana cutar da mutane to wani wallahi zai iya jefa ka cikin musibar da ya jefa ka iyalinka ya jefa ka ya jefa makotanka har masallaci za a zo ana ta yin addu'a a ce wani fa ya shiga kaza kuma wallahi sharri ne kawai aka maka suna nan misalai masu tarin yawa ina faɗin wannan saboda me saboda da yawa yawan mu mukan iya fadawa cikin irin wannan yanayi ko na aiki watakila wani yana da uniform a cikin mu watakila yana da wata dama watakila kaza watakila kaza watakila kaza ga bala'in son zuciya da rashin gaskiya da rashin tausayin dan uwa in wani abu ya same ka ka fada a hannun mutanen nan wato yanda ka san a hannun gidan fir'auna ka fada ina gaya maka wannan babu wani magana ta yan kwantaka da sauransu yanzu wannan face mask ɗin da aka ce a sa kamata a faɗakar da mutane a daɗa ba su haƙuri saboda hana yanayin rayuwa da rashin wayewa a rinka ƙoƙarin faɗakar da su yanzu wasu suna nan tun da an ce a kama a yi tara to sai su ɓuya a gindin bishiya ana ganin ka fuf sai a fito dama kuɗin in an karɓa ana kai wa gwamnatin to da tsan dama dama ita kanta gwamnatin ta san tana ƙaruwa amma wallahi ba su za ka yi soke aljihunsu sai su kama ka kuma su wulakanta ka kuma shi ma fan kana kaucewa sai ga ya sauke shi bai da shi an buɗe musu hanyar da za su wulakanta mutane kuma ka kasa gane waye ne yake da hakkin ya ɗauki wannan dokar a hannunsa waye kowa ma wallahi tallahi in ba su a ɗan civil defense ma zai iya tsare kai ci mutuncin ka akan wannan abu saboda ba doka ba doka da a ce akwai wani receipt da ake ɗauka ana bayarwa in an bayar a kai akwatin gwamnati to wannan an sani ko don kishin ƙasa ma mutum ya bayar a iya gina ƙasa da shi da sauransu amma ka ba mutum ya soke aljihu kai ka kwana ba ƙashin miya shi kuma ya je a yanka masa tsire lafiyayye na dubu ɗaya da ɗari biyar bayan la'asar ya gama sabis ya ci kuɗin ka banza Allah ya sauke to duka wannan yana cikin hanya na tazwiqalan nas manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim fashquqi Allahumma alayhi ya Allah duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata ya tsananta musu ya Allah ka tsananta masa so ku yi kokari ku sauƙaƙa wa ƴan uwanku ku kwadaitar da su su yi mai kyau mun sha faɗa muna maimaitawa ita doka a tsari na gwamnati inda aka san me ake yi to ana koyawa mutane ne a ce su bi ba wai so ake su karya dokar a kama su a ci mutuncinsu ba a'a idan sun yi kuskure sai a gyara yanzu kamar mutum ya zo ya shigo ranguwe ya shigo inda bai kamata ba to ba zuwa ya kamata a bi shi da gora da itace a yi kansa ba wannan rashin hankali ne rashin wayewa ne kuma mugun ƙauyanci ne don duk duniya ba inda ake wannan abin in ba a kano ba idan mutum ya laifi sai a zo a ce sauke ce ai kayi kuskure ba haka ake wa baya koma baya sai ce na gode sai baya amma sai a zo a buɗe maka wani fa da matarsa suka cire matar a gaban motar suka cire ta suka zo ka zauna wannan wannan rashin kirkin ayyayyawa ko kuma mutum sai zo ya makale ya ɓuya kana da kai kwana shi kenan a sai ga mutum biyar sun kewaye ka me wannan ya yi kuskure sai ku ce ba a yin haka koma ba a shigowa nan kaza kuma ba signboard din da ya ce kar abu fa ba a yi ba ba a je gidan rediyo aka yi ta wayar da kan mutane cewa kar ba ina ganin in akwai yan uwantaka in akwai tausayi in akwai jin kai to a yi kokari a ta orientin mutane a ta koya musu a ta kwadaitar da su jama'a ku daina kaza ku daina kaza ko a zo a tsaya a wurin in an yi ame da mutum in an yi ame da mutum amma mutum ya dauki sanda ya dauki gora ya zabga wa motar miliyan biyar ya fasa mata gilas wallahi ya kamata ka tsaya ka kama shi ka naɗe shi sosai ka kai shi gurin kotu wallahi sai ya biya ka dan babu wata doka a constitution da ce wannan iyakaci idan mutum yayi ba daidai ba a kai shi kotu ko alkali bai da ikon ya dauki itace ya maka wa motar ka ko alkali sai dai rayuwa bahimiyya rayuwa ta dabbobi yawa kamar dabbobi ne ake mulka shikenan sai a haka dabba ne sai da itace amma dan adam mai hankali ai ba haka ake yi ba sai a samu na'urori da kayan daukan hoto da rike namba da komai da komai da sauransu ko mutum hanya ne yana wuce hanya zo nan gaba sai a kama shi ba to da Allah muna magana akan a sauƙaƙa wa mutane shine kawai sakon annabi ya ce kada a kuntata kada a yi ta'assubanci kada a nuna bambanci kuma a daina kuntata wa al'umma duk wanda ya kuntata wa mutane to lallai fa zai gamu da Allah kuma shi ma fa Allah fa ba zai kyale shi ba dan bayin nan na Allah ne اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته